إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمسارعة إلى طلب مغفرته والسعي لنيل جناته فإن سلعة الله غالية وقد أعدها للمتقين عباد الله إن الجنة هي دار الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه ولأهل طاعته وهي نعيم كامل لا يشوبه شر ولا نقصان ولا يعكر صفوه كدر ولا بهتان وهي نور يتلألأ وقصر مشيد وثمرات طيبة نذيجة وأزواج حسناوات جميلات وحلل كثيرة ومقام في دار سليمة وفاكحة وحبرة ونعمة دائمة عباد الله الحديث عن الجنة ونعيمها حديث ذو شجون يشتاقه المؤمنون ويحرص عليه الصديقون ويعمل لأجلها المخلصون قال ابن القيم في إرحاب الأرواح وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبائه وملأها من رحمته وكرامته وردوانه ووصفها بأنها بأن نئيمها ووصف نئيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأوضعها جميع الخير بحوافظه وطهرها من كل عيب وآفة ونقص انتهى كلامه رحمه الله من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فالجنة عباد الله دار السرور المقيم كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال في الدخان إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوض العظيم وقال أيضا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم أذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وقال في المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلى غير ذلك من الآيات فالجنة عباد الله خيمتها من لؤلؤة مجوفة أرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وهذا لب البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فصلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أخرجه الشيخان وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتلفون ولا يتحلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتخمطون قالوا يا رسول الله فما بال الطعام إذن قال حشاء ورشح كرشح يلهم كرشح المسك يلحمون التسبيح والتهميد كما يلهمون النفس وأخرج النسائي في الكبرى والبيهقي وغيرهما أن رجلا من أهل الكتاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليؤطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع فقال إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أذى قال عليه الصلاة والسلام تقول حاجة أهدهم تكون حاجة أهدهم رشحا يفيد من جلودهم كرشح المسك فيدمر بطنه وأما أزواج أهل الجنة يا أيها المسلون فهن كما وصفهن الله بقوله وإنهن قاثرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون وهن حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وإن البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأداءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنسيفها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها وإند أحمد بسند على شرط المسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخها يرى مخ ساكها من وراء الثياب وأما خدم أهل الجنة فهم الولدان المخلدون الذين ذكرهم الله تعالى في قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وأما سوق أهل الجنة التي يرتادونها ويتسوقون فيها فهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتحب ريح الشمال فتحفو على وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا بعدنا رواه مسلم وإن من أعظم ما ينعم الله به على أهل الجنة أنه سبحانه وتعالى يسمح لهم برؤية وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن, إن, إن لكم عند الله موئدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيد وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه رواه مسلم عباد الله اعملوا أعمال الخير وجاهدوا في تلاب الجنة وجددوا إيمانكم وحافظوا على صلواتكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وتصدقوا بفضول أموالكم وأطعموا الناس من طعامكم واستغفروا الله من ذنوبكم وصلوه من فضله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ظمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فدة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فدة قدروها تقديرا ويسقون فيها من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فدة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينوى مساء البركة ina muku wasiya da ni kan kaina da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma mu dage mu ta gaggawa da kokari wajen neman gafararsa da yin aiki tukuru dan dacewa da aljannarsa wadda Allah maɗaukakin sarki ya tanaje ta dan bayi masu jin tsoronsa babu shakka wannan aljanna da Allah ya tanada kayan siyarwa ne mai tsada da Allah baya siyarwa da kowa sai mumirai ya ku bayin Allah babu shakka aljanna ita ce gidan sakamako mafi girma gidan samun sakamako mafi gwabi wanda Allah ya tanada saboda waliyansa da masu yi masa da'a da waɗanda suka mutu da imani dukkanin ni'imar da ke cikinta ni'ima ce cikakkiya wadda babu wani abu na naƙasa ko shari a cikinta ba irin ni'imar duniya ba ce wadda ke zuwa tare da wata jarabawa a cikinta sannan ni'imar aljanna ni'ima ce tsantsa wadda babu wani abu a cikinta na ƙarya ko wani abu wanda yake rikirkita daɗinta gida ne wanda yake na haske mai walƙiya da dogayen gine-gine shafaffu da ababen ci na 'ya'yan itatuwa nunannu da kyawawan mata 'yan aljanna da kayan kwalliya masu yawa da wurin zama a cikin gida na aminci da kuma kayan 'ya'yan itatuwa nunannu da jin daɗi da sharholiya da ni'ima matabbaciya yan wa masu albarka magana akan aljanna magana ne mai rassa da yawa mai kuma ainihin wato tsayi wanda ba zai yi ayi anan ba magana ce wanda muminai suke shauƙinta wanda masu gaskiya suke kwaɗayin su ji wannan magana wanda kuma bayin Allah nagari suke aiki tukuru don ganin cewa sun dace da samun aljanna Allah ka samu samu al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafinsa na musamman wanda yayi dan ba da labari akan ni'ima aljanna wanda ya kira shi da suna hadil arwah ila biladil afrah yake cewa yaya mutum zai iya bada cikakken labarin aljanna ko ya iya siffanta ta cikakken siffantawa mutum ba zai iya wannan ba yace aljanna wani gida ne wanda Allah ne da kansa ya kafa harsashin sa wani gida ne wanda Allah ya tanaje shi a matsayin matabbata ga masoyan Allah wani gida ne wanda Allah ya cika shi da rahamarsa da karamcinsa da yardarsa kuma Allah da kansa ya siffanta gidan da cewa ni'imar da ke cikinsa ni'ima ce mai girma mulkin da ke cikinsa mulki ne mai girma sannan Allah ya sanya dukkanin alkhairi a ciki ya kuma tsarkake gidan daga dukkanin aibi da wani na ƙasa uwa masu albarka babu shakka aljanna gidan ni'ima ce matabbaciya kamar inda Allah yake ba mu labari a cikin sotu zukhru fadin sa yana ba da labarin irin umarnin da zai wa mu'minan ranar alkiyama za a ce da mu'minai ku shiga aljanna da ku da matayenku tuhbaruna ku je ku shakata ku yi sharholiyarku Allah ya ce ana kewayawa a tsakankaninsu da farantai na zinariya da kofuna a kansu da kuma a cikin aljannan suna da duk abin da ransu yake so duk abin da ka sani rai yana so inda ba saban Allah bane to akwai shi aljanna hakanan kuma duk wani abu da ke sanya ido ya ji daɗi Allah ya ce kuma za ku zauna a ciki babu fita har abada Allah ya ce wannan ita ce aljannar da na gadon muku saboda aikin da kuka yi lallai a cikinta akwai 'ya'yan itace masu yawa wanda za ku dinga ci a cikin sautar dukani kuma Allah yake cewa lallai waɗanda suka yi taƙawa suna da wani matsayi na aminci a cikin aljanna da kuma marau-marau na idan ruwa ko ta ko'ina sannan za su dinga sanya sutura na alharini kala-kala akwai sundus wanda shine mai shara-shara wanda ba yi da nauyi akwai kuma istabrak wanda yake mai kauri idan mutum yana bukata Allah ya ce suna zaune akan kujeru suna kallon junansu sannan kuma ga matayensu waɗanda suke kyawawa ne masu daradaran idanu Allah ya ce za su dinga sawa ana kawo musu dukkanin nau'in ɗan itace suna cikin aminci ba sa sake ɗanɗanan mutuwa bayan mutuwar da suka yi a duniya sannan kuma Allah ya tseratar da su daga azabar jahimu Allah ya ce wannan duka falala ce daga Ubangiji lalle wannan rabo ne mai girma Allah ka samu samu haka kuma a cikin sautu tur Allah yake cewa lalle wanda suka yi takawa suna cikin aljanna da ni'ima fakihina bima atahum rabbuhum suna more abinda ubangijinsu ya ba su na ni'ima wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangiji ya tsare su daga azabar wuta Allah ya ce mala'iku na ce musu kulu washrabu hani'an ku ci ku sha ku ji daɗi bima kuntum ta'maluna saboda aikin alkhairin da kuka sance kuna yi a duniya Allah ya ce muttaki'ina ala sururin suna kishin gida akan wato karagai masfufa wanda aka jajjera su Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin in zamu aura musu mataye kyawawa masu manya-manyan idan duna haka a cikin mursalati Allah ya ce innal muttaqina fi zilalin wa uyunin lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suna cikin inuwa da marau-marau wa fawakiha mimma yashtahun da ƴaƴan itatuwa iya san ransu kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu duk waɗannan tanaji tare da Allah ya ma almuttaquna da ayoyi mabambanta a wasu surori yanwa masu albarka a cikin aljanna akwai wasu wato rumfuna na lu'ulu'u wanda suke da zurfi waɗanda suke da faɗin mil sittin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kowane kusurwa akwai wasu family suna sharholiyarsa suna jin dadin rayuwarsu ba su san ma da wasu a kusa da su ba wannan hadisi na cikin bukhari da muslim haka nan abu huraira ya ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai wasu benaye masu hawa 100 kowane hawa tsakanin shi da na saman shi ko na ƙasan shi kaman fadin sama da ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za ku tambayi aljanna in za ku roki aljanna ku roki Allah ya ba ku firdausi yace dan ita ce aljanna ta tsantsakiya kuma ita ce aljanna ta can sama kuma a samanta al'arshin Allah yake daga nan waɗannan koguna fiha anharun daga nan suke samun supply na ruwa haka na Imam Muslim ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan aljanna za su ci za su sha iya san ransu sannan kuma ba za su yi gyatsa ba ba za su yi ainihin majina ba ba za su yi fitsari ba ballantana bayan gari sai sahabbai suka ce to mai amfanin cin abincin da za a ce idan mutum ya ci ba zai ji ƙoshi ba ba zai yi gyatsa ba ba zai je ban ɗaki ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ƙoshin zai kasance ne da shi jin bayan garin da sauransu zai kasance ne kawai ta hanyar fitan wata zufa mai ƙanshin almiski daga jikin jikinsu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun ci sun ƙoshi sai su ji sun yi zufa mai ƙanshi sai su ji suna ƙara buƙatar abinci ba tare da sun ji yunwa ba a wata riwaya wadda ke cikin sunanin nasa'i al-kubra da kuma littafin imam al-baihaqi a sunanul kabir da wasu littafai da yawa da isnadi wanda yake akan sharadin al-imamu ainihin wato muslim aka bada labarin cewa wani mutum ne cikin ahlul kitabi a garin madina yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai wani kai din nan kana cewa wai an shiga aljanna za a ci a sha annabi ya ce kwarai kuwa na rantse muku da Allah dare nake hannunsa ɗaya daga cikin yan aljanna za a bashi bukata abinci da bukata abin sha da bukatar ɗiyamace kaman adadin bukatar mutum ɗari sannan sai suka ce to aiko duk wanda zai ci ya sha in ji wannan bai hude babu shakka zai bukaci zuwa ga zuwa banɗaki kuma gashi a cikin aljanna an ce babu wani abu na kazanta ba za a yi banɗaki ko wurin makewayi ba saboda kazanta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i kwarai haka abin yake su yan aljanna idan sun ci abinci bukatar su ta banɗaki shine zuffa da ke fita daga jikinsu mai kanshi irin kanshin almiski da tasbihin da Allah yake musu ilhama da zaran sun yi wannan sai jikinsu ya dan kware suna bukata abinci kuma idan ka tambaya game da matan 'yan aljanna sai a faɗa maka faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wa inda hum qasiratu tarfi ainun ka annahun nabidun maknun su 'yan aljanna suna da wasu mata waɗanda ba sa ɗaga ido su kalli wani namiji in ba mijinsu ba ainun kuma kyawawa ne na gani da faɗa ka annahun nabidun maknun kai ka ce kamar wani kwai ne da aka taskace shi a wata taska ta musamman sannan kuma a waje Allah yake cewa hurun na'in ka amsalin lu'ulil maknun sannan Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a waɗannan mata na aljanna mu in ji Allah mu muka ƙera su ƙerawa ta musamman faja Allah hunna abukara muka sanya suka zama 'yan mata urban kyawawa a turaban kuma sa'annin junansu a cikin hadisin al'imamul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin kamannin mata ƴan aljanna yace wallahi da ɗaya daga cikin matan nan za a bata dama ta leko duniya da hasken fuskarta zai haskaka gabaki ɗayan duniya sannan kuma ƙanshin turaren da ke jikinta sai an ji ƙanshin shi a dukkanin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse muku da Allah dan gele da take ratayawa akan ta yafi dukkanin duniya nan daraja da abin da ke cikinta al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi da isnadi akan sharɗin Imam Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sabi Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum cikin mutanen aljanna za a bashi akalla mata biyu cikin wasu hurul ini na musamman wanda ɗaya daga cikin su in ta tashi yin kwalliya sai ta makala abu guda 70 a jikinta tsakanin underwears ɗinta da rigunanta da gyalanta da zobanta da warwaranta da abun kunnanta sai an kirga kayan kwalliya kamar guda 70 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk da haka ana ganin wato ana ganin bargwanta ta cikin tufafin saboda tsabar kwalliya yan uwa masu albarka su ko masu aiki na hidima ga yan aljanna wasu yara ne waɗanda ba sa girma wasu yara ne ƙanana wanda ba sa tsufa kamar yadda Allah ya bada labari ya ce ya tsufa alaihim wildanun mukhalladun wasu yara matasa waɗanda ba sa tsufa su suke kewayawa tsakanin aljanna bi akwabin da kofuna wa abarika da jog-jog wa ka'asin da kuma tambulan min ma'inin wanda ke ɗauke da giya irin ta aljanna la yusadda'una anha ba a hana su shanta a wani fasar kuma ba sa ciwon kai ko mun shan da suka yi mata wala yunzafuna kuma ba sa yin maye kamar da ke cikin tulwaƙiya a cikin aljanna akwai wata kasuwa ta 'yan aljanna wacce suke zuwa kamar yadda kasan ana zuwa shopping a kasuwa suna yin sayayya ta 'yan gayu idan suka je wannan kasuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari yake cewa sai wata iska ta kada daga arewa idan iskan nan ta kada sai ta bugi fuskokinsu da tufafinsu sai Allah ya kara musu kyau akan kyan da suke da shi idan suka gama cin kasuwa suka koma gida wajen iyalansu da yamma sai iyalansu ce wai ne ya faru ne muka ga kun ƙara kyau sai su ce mu ma mun ga kun ƙara kyau fiye da yadda muka bakku da safe wannan hadisi ya cikin sayin musulun duk waɗannan ni'imomin ba su kai ni'ima mafi girma da Allah yau 'yan aljanna alkawari cewa zai ba su wadda ita ce ganin fuska Allah kamar da Allah yake cewa wujuhun yau ma'idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki suna cikin annashuwa suna masu kallon fuska ubangijinsu Allah ka samu cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fassara wannan aya yake cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna sai a sa wani mai shela yace ya ku ƴan aljanna lalle ubangijinku ya muku wani alƙawari kuma yanzu lokacin cika alƙawarin yayi sai su ce mu ko wani alƙawari ne ba a cika mana ba an sa ma'aunin mu na lada yayi nauyi an haskaka fuskokin mu an shigar da mu aljanna an gafarta mana zunuban mu an tsirata da mu daga wuta to me muke nema kuma bayan wannan sai a ce musu ai akwai saura lallai akwai alƙawarin da Allah ya muku sai Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da bayi sai yan aljanna su ga Allah madaukakin sarki daga nan sai annabi ya ce na rantse muku da Allah babu wani abu cikin jin daɗin aljanna wanda Allah ya baiwa yan aljanna wanda ya kai daɗin kallon fuska Allah kuma babu abin da ya burge su kamar wannan wannan hadisi yana cikin sayin musulmi ya ku yan uwa musulmi kun da ji irin wani dan somin tabi game da labarin ni'imar da Allah ya tanada a cikin aljanna wanda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kayan Allah ne kuma mai tsada ne sai an siya da daraja Allah yake bayarwa dan haka mu dage wajen yin ayyukan alkhairi mu dage wajen neman aljanna mu dinga sabunta imaninmu da tauhidinmu mu kiyaye salloli akan lokuta muna da kuɗi mu ba da zakka mu dinga yin azumin ramadana da sauran ayyukan alkhairi sannan mu dinga sadaka da dukiyoyinmu mu dinga ciyar da bayin Allah mu nemi gafara Allah daga zunubanmu mu nemi falala Allah mu yi biyayya ga iyaye mu kautata ayyukan alkhairi ko za mu samu wannan ainihin aiki wannan lada da wannan ci gaba da wannan dacewa ta har abada ubangiji yana ba mu labari a cikin alkur'ani cikin ainihin wato faɗinsa wa yi tsimuna ta'ama ala hubbihi Allah yana siffanta 'yan aljanna ya ce daga cikin aikinsu suna ciyar da abinci alhalin suna da buƙatarsa sai su bai wa talaka da maraya da kuma wanda yake an kama shi ya zama kamamme suna ce ma waɗanda suke basu mu muna baku ne don neman sakamako a wurin Allah ba ma buƙatar godiya a gunku ba ma buƙatar ainihin wato wani sakamako mu muna jin tsoron ubangijinmu da gamuwa da shi a wata rana ranar wadda take mai ɗaure fuska wadda take mai tsanani Allah ya ce fawaqahumullahu sharra zalikal yau sai Allah madaukakin sarki ya tsare waɗannan bayi nashi daga sharrin wancan rana abusan kamtarira walaqahum Allah kuma ya hada su da nadratan haske wa sururan da kuma ainihin farin ciki wajazahum Allah ya sakan ka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi suka ba Allah hakurin da suka yi da jarabawa da Allah ya musu a duniya hakurin da suka yi suka kisa ban Allah Allah ya ce wajazahum rabbuhum wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ya sanka ka musu da aljanna da kuma tufafi na alhariri Allah ya ce muttaqiina alal araiki zaka gansu a kishin gida akan karagu la yarawna fiha shamsan ba sa ganin rana wala zamharira kuma ba sa jin sanyi irin mai cutarwa wadaniyatan alaihim dhilaluha sannan inuwa kuma tana kusa da su wa zullilat qutufuha sannan ƴaƴan itatuwan aljanna suna da saukin cira a wajensu tazlilan iya sauki ويطاف عليهم بآنية من فضة سنة أنا كيو يا مسو دكوبنا نأذرفا وأكواب دوس كوبنا كانت قواريرا نأينهن قوارير قوارير من فضة كاين كرس نأذرفا قدروها تقديرا وند أكا كيرا سكيرا واتمسمم ويسقون فيها كأسا أنا شاهد سوجيا كان مزاجها زنجبيلا ود أكي متى أينهم واتو فليبو دا تشتامي يازو عينا أنا شاهد سوكم ونروا فيها أتكين الجنة يسمى سلسبيلا ود أكي تشمشي مرمرا سلسبيلا wa ya tsufu alaihim muldanun mukhalladuna sannan ga waɗannan ƙananan yara wanda ba sa tsufa suna yawatawa a cikin 'yan aljanna idan ra'aitahum in kaga waɗannan yara hasibtahum lu'lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u ne aka watsar a ƙasa wa idza ra'aita thamma ra'aita Allah yace in kaga aljanna lallai zaka ga a cikin aljanna akwai na'iman akwai tsabaragen ni'ima wa mulkan kabira da mulki ne girma aliyahum siyabu sundusin suna sanye da tufa na alharini wanda yake sharara khudrun wanda yake kwarra wa istabraqin da kuma wanda yake wato mai kauri wa hullu asawira min fiddatin an sanya musu waro waro warwaro na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji yana shayar da su abin sha wanda yake mai dadi mai tsarki Allah yace inna hadha kaga wannan duka lissafin kana lakum jazaa sakamako ne gare ku ya ku wanda kuka yi aikin alkhairi wa kana sa'ayukum mashkura kuma lalle an yaba da ayyukanku Allah ka samu cikin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون